ومن الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga wata na Rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da 17 ga watan harko 2025 a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul shura mun tsaya aya ta shidda mun hara ta bakwai lokaci yayi kenan sha Allah za mu tashi aya ta bakwai cikin suratul shura bi iznillah kayan na akwai tambayoyi ko tambayoyi zan ce dai ta harko iya tambayar mai halittin mutum ya je fosfor da biza ta wata ƙasa ba ƙasarsa ba zuwa aikin haji to shi da muka ɗauka a shari'a ta musulunci ina radalillah ina radalillah kurum ƙasa ta Allah ce ba mai ita da ka je ƙasa ta Allah ce ta fasiru fiya kurum alamtukun radalillah wasiya a wajen Allah a shari'a ta musulunci da Nijar, Najeriya, Benin, Saudiya, Dubai, Qatar duk ɗaya ne. Wannan turawa ne zalunci suka kawo abu suka sa kangi cikin abun. Wasu kuma da san kai suka hana a shiga sauransu. Da haka kenan a sharance duk inda kai je kai musulmi ne kai je kasar mutane ka zamana ko kurin kana dama ka zamana ko ta ka haure ce. Kasa ta Allah ce ba ta kowa ba ce ba wanda gina wa gina kasa. ta kasa wata kasa ta yi ta yi kasa ta yi nijar kwanan jirgin wata yi ta kowa zuko te kowa zuko kasa ya zamana kuma sai ana ka zamana kaima wani zalimci ne a shara'a ko yana kaje ko kasa kuce kuran a shara'a sai mai magana akan cewa ganin ana ga takalmi in yi juye he a maida shi da yake haka magani ana al'ada ma san hujja shara'a ba al'ada ce ba babu shi a shari'a sai da kuma ya ce ko kazamta ce dai a riƙa kazamta iyawa Allah alau zai musan ba dai magana magana sai mai maganar azumin kafara ya fara kuma ramadan zai zo to wanda ke azumin kafara irin ta kisa mai azumi sattin yanda ake in ya fara in ramadan ramadan ya zo sai tsaye da kafara ya ci gaba da ramadan an kai ramadan a kare an yi sallah washe garin sallah ya dauka haka yake eh masabuki ya zo ya sami liman a tahiya to in tahiya bai samu raka ko ɗaya ba ina da yake zafi mariki a makaranta tun ƙasa cewa bai ya kabar ko ba da liman in dai ba raka ɗaya samu da liman ba in dai tahiya kaɗai samu to abin da shahi liman bai shahi shi ba na kabar ko ba da Allah wala sai illa akwai mas'ala ta ta me ake cewa ta sujada ta sawi kullun dai har gaskiya malamai suke ga kullun din da fahimta ce kan mas'ala kullun babu dan ba abin da kai da liman a takeice illa tsakanin Allah kan mas'ala ta liman ita kabili kaida baka rabo liman sai sallama saka in bai halitta kaida da haka gudun malikiya amma bai halitta ka bar liman ya sallama ba ya sujada kai kana zamne dole ka bi shi tun taraki da shi amma ba a dace wani baka yi da shi ba tun ya kare sai ka tashi fara Allah wa alam sai magana shi an mai sihiri to ya halatta ya je wajen an ce wani malami ne ko na tsibini ko mai iya maganin sihiri dan wa a takaice tun haka san da tsibini mai kai gaunin shi kenan a takaice wa a musulunci akwai maganin sihiri shine karanta azkarin sunna karanta irin sa bakara irin sa amanar rasul irin ma'awazat kai ka je wajen malamin sunna karanta da kai kurin ya gaya maka abin da ake na warware sihiri amma shari'a ba ta yarda ba a yi sihiri don warware sihiri don kana da sihiri ka je kan wajen dan sihirin don da ka kar shiga ruwa ne sai wannan iya maganar cewa ana maganganu akan maganar Jafar rahimahullah Allah ya kan shiga wata mishi ma'ana ma'ana saka Jafar rahimahullah kan wannan abin da ya wakana na wannan wuta dama ya bada labari wasu na ce ya san gaibu wannan maganganu ne ake ta yin su hanyoyin sadarwa da jahilai da wasu malam malamai kowa da yake magana ya bada labarin yan uwa a musulunci musan firasa me firasa hangen nesa na ne bai tabbatar da gama akwai hangen nesa da suke masu irin kama albanin zaria na abai hudu labari kuma abin yi wakana yanzu wannan ana kiran shi hangen nesa firasa aka ta musulunci kuma wasu na cewa kamar na gani malam cikin malamin nigeria ma iya cewa asalin shi jafar ya yi wannan magana a wata gobara irin wannan da aka yi dan taba aka sa aka san a california an sha irin gobara to da wannan ce dai ba taba irin ta ba tarihin amurka ita wannan ta bayan ce an ce tarihin amurka ba taɓa gobara ba amma sun ce jafar ya magana ne a wata gobara irin wannan da aka yi to ma dai wacce ce dai ba kiran ta san gaibu eh ba kiran ta san gaibu gaskiyar magana sai rike cewa tambaya ta komo sati da ya wuce na yi bayanin zan yi bayani kan kungiya da kungiyanci eh na bayanin kungiya bai mun kungiyanci ba eh ai magana ne magana kungiyanci ne kungiyanci aka ce shine laihin mai kungiyanci mai bayani kungiyoyi na addini ko waye da aikin addini to za waye gari don bakatawa ko bana taka himi adawa in dai aikin Allah ne ake yi Allah kuma ake wa ba kungiya ba kake wa me ka adawa da ni da mai magana alwala wal bara wanda aka kaida addini alwala wal bara mutaka kana musulmi na musulmi dole ka so ni dole in so ka da abin zai gito ya sa ka ƙi ne hidin aikin Allah dalilin laihi ne amma dan baka tabo na ko in ma kirci ga taka dan ta warware kuma ake addini kake ko ko su sai in wa wasu wasu wurare wani zai suke ko jama'a suna ko suna addini ko huta ko zo kuma sanan da'awa da sunna ce ma al'umma sunna ma yake yace ku zo ku yi tawa ka wannan an kuma da an ga zo an zo ke kungiya ke ma addini gaskiyar magana duk inda kake kai aikin addini dan Allah dan addinin Allah ya ci gaba ba ta ba ta ci gaba wacce ta faɗi shi ne gaskiya magana da abin zakai addini kun kai don Allah kurin da ka mutu Allah kurin ka taɓe kurin gaskiya magana wannan shi ne kurin a takaice kenan shi ne lai ƙungiyancin lai mana ka abin ya zamanto a dawa da sauransu don ba iri ɗaya muke ba Allah wa alam sai kuma da magana cewa kowa sani duk mai hankali magana akwai magana laihin haka kurin raba kai bai kyau cikin al'umma raba kai haramu ne kullum ta iya tare shi tare shi a hali ba magana fa'ida rabu ko ta raba kai amma ko ne da wurin shi magana masu kungiya kamar da su kama ta dariƙa ba a wannan rabuwar kai daban ko a menene rabuwar kai bai da kyau haɗuwar kai tare ta tare ko bi daɗi wanda shi ne tabbas Allah shi da mu sai Allah rama aya ta bakwai
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا Allah ya ce subhanahu wata'ala Allah ya ce haka muka yi wahayi zuwa gare ka ni bayana ta kai fiye da ke samun wahayin wannan wahayi da aka maka na menene ƙura'anan arabiya ƙura'ani balarabi jiya wani ke mun tambaye limami ne a gosu iya kira'a inda ya ga dama an mai tambaye ci a ku tsaya wannan ƙura'anin wa wai ƙura'anin arabiyan ajami ne kaga mun karanta aya ce arabiyan wa ajami wannan ana magana arabiyan wa ajami ana magana inda aka saka shi ba haji ba larabci ba shin za su ce arabiyan wa ajami ba ana ni ba ƙura'a ana ni za su yi suka ya za a yi ba larabi a bashi littafi ba ajami ba Allah ba ta ƙura'ani arabiyan ajami mun ne ba wai sai caya musu kuɗi tare mamun caya mamun ku kyale shi wannan qur'anin da hausa da larabci duka ajamiyanci ne duka mu nan tun daga bayan ruwa ce abin da nan kurin mu ajamawa ne na hausa ne mutuka mu kurin ina muke wallahi yake a gyara da haka na min sai ce da amin sai yake ka bar shi gobe sake limami tun bai na man gyara bai halitta kabul lamu duk mutum da ga gaira magarubi wala ralina wallahi bai halitta kabi sallah bai halitta wallahi kabi sallah an kuma shi kun baka sallah dimi wala ralina ba liman bane ba ba a bacin qur'ani a qur'ani ba wala ralina gaira magarubi ba qur'ani bane eh hausa ce kai magarubi wala ralina ba qur'ani bane ba Allah ta bi lisanin arabi mubin ta gaira zai waje Allah ce qur'ani balarabi ne gangariya mutane ba sa ma addini adalci da Allah la adalci sun yarda duk wanda ya yi boko ya sani sarai ya ce wata larabci da kake boko ya san wajen v ya ce buwar daban buwar daban ya san ya ce fon daban fon daban duk ya san abubuwan mamaci ne an gama buwar da buwar gani da sha na allah ya ce gani kika ce sha ɗaya ne ta haka shi ba ƙwararra kalima amma ka baka tare ba haushe ne ko da ɗaya ne da buwar da buwar ɗaya ne ka ce kai bahaushe ne ko kai ba zama mai ne ko kai warware ne a dole ka koyi v ka koyi b dole ka koyi f ka koyi p da shi kuma shi kudani ya bar shi haka nan kurin dan shine mana galibu gaskiyar magana dole a koyi qur'ani gaskiya rabbil alamin alamin shine alam an kace rabbil hada bawo rabbil alamin me alam alam zahi dulan dulan shine alam Allah ya ce alim alamin kace alamina abin matsala ce ba mutum yi cika koyo ba mun Allah sama ka iya amma kan ci ba wa kurin ka haka saba ba shi da matsala amma ina koyo har in koya wani ba lai matsala bace ba amma kurin kai kai baka gyarawa kai ba haushe ne kai ba barbare ne kai ba zarme ne na koyo na zabar ma ko hausa ko bade bari wannan shirme ne dole a gyara tsakani ga Allah qur'ana arabiyyan balarabi ne duk wata hausar duniya ba mai dad hilarauci duk hausar duniya ba wata a duniya mai dad wala ka koyi dad magadubi wani dalil kamar da zata ra ralina haɓar Allah amin amin kenan Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arbiya haka maka maka wahayin wannan qur'ani balarabi me dalilin litunzir ummul qura wa man hawlaha dan kai galgadi nan ummul qura ana ni makka don ce matattarar duniya gaba daya na an ce alƙura a luga iya ɗaukar ƙarin gada banga ma ce nan iya ɗaukar manyan mana ganyen garuruwa ne ce kira ne dai makka santurci wannan shar'an kuma haka ma a haƙiƙa tana zama santurkin san tsakiya ce kenan nan maganar ƙur'ani manzon allah nan ɗan ba ne amma duk kewayen duniya gaba ɗaya manzo na duniya gaba ɗaya kuma haka ya bada labari Allah subhanahu wataala la dar baita madarin wala wabarin la dakhalu hadha ad-din bi izzatin wa bi izzatin dalil manzo Allah ya ce babu wani gida a duniya sai Allah ya sa wannan addini duk duniya gidan laka ne gidan tanti ne annabi ce duk ko ina addini wani hiyaje da mai san mai so da kin mai ki annabin duniya ne gaba daya haka manzo Allah ya ce ya ce Allah gwada mun an tara ƙasa a dama ce an gwada mun mashariki wa magariba an gwada mun gabas ko'ina gabas da yamma addinin wannan ya kai ko'ina mai rabon imani ya yi imani mara ban imani an kama shi da hujja kenan annabi an mai wani qur'anin an mai wani wayin dan galgadi ga makka da kewayen makka gaba daya man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi dan kai galgadi ga mutane na ranar tattaruwa zalika yawmal jam'u lahu nas zalika yawmal mashhud ranar tattara ko ranar tattaruwa da kowa da kowa da ranar kiyama ta ranar za a tattara kowa da mutum da aljani da mala'iku Allah kashi zai zawa ta dace da mulkin shi wata tara ce gaba da za a tattara kowa da kowa kuma Allah zai zawa wata tara ce da girman mulkin shi dan hisabi gaba yi kace ranar tattaruwa gaba daya kuma wannan ranar ne la raiba fi babu kokonto tabbas tabbas ne ba wani shakka kanta yace kuma a wannan rana fariqun fil jannati fariqun fi sa'ir wasu jama'a a aljanna muna fata muna ciki wasu kuma a wuta can Allah kiyaye Allah ci gaba
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير na'am Allah ya ce walau sha Allah la ja'alahum ummatan wahida inda Allah ya so da sai sanya duniya gaba ɗaya mutane akan addini guda kowa ya gane gaskiya walakin kiran lamarin ba haka ba Allah bai so haka ba can cikin Yunus Allah ta rusa rabbuka la'amrun fa'a kullu jami'a ولو شاء شاء ربك ربك.
لآمن من في الأرض كل كلهم جميعا na'am أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
Mm, wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi izni وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل- ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Allah ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya ce ya Muhammad inda Allah ya so inda ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk mutanen duniya gaba daya da kowa ya imani afa anta tukurihun nas hatta yakunu mu'minin ke lamarin ba haka bane lalle annabi yakan damu haka da mai wazi kana ta kira an imani to Allah ya ce bai so haka ba Allah bai so ba kowa ya imani na kai Allah ka ce ma manzon shi kai za ka matsawa mutane dole sai sun yi imani kana damuwa a a ce maka nafsu atunu la bizinillah Allah ya ce in bai yiwa ga wani rai kowa ya yi imani ila bizinillah kai da uzinin Allah kenan imani kai mai wa'azi in alaka ilal balag eh ma'anar su ilal balag kenan aikin manzo isarwa ce harka imani wani abu ne tsakanin bayi da Allah mai rabai shari'a Allah shirya bar rabo kai ka bar shi da sauran annaba suka yi suka bar su mai rabo ne ke shirya kenan aiki mai wa'azi shi alim kana ta karshe ta da ya wuce ta mata alim bi wakil kai ba a turo ka ba matsayin wakilin kowa ya ka bi diddigin kowa dole sai kowa imani in bai bi imani akan maka da lai a aikin ka isarwa ne inda Allah so da kowa zai imani amma Allah bai so ba yawan aya guda ɗaya tak inda Allah ya so ya sauko a duniya dole ka yi imanin dole ka yarda ka mai kauya amma Allah ya kyale mu da zaɓin mu ka yi ko kakka yi wannan haka Allah su ikhtarkin ba mu zaɓin baƙi amma ai wani abu ne mai har an suka yi imani yanzu zai ga kan bala'i yanzu zai imani dole ya yi imani dole zai yi imani ba ba na ɓata lokaci amma Allah kyale mu ne kurin yayi kyale mu ne kurin yayi dan ya ba kowa zaɓi eh kai fata ya ka gama da addu'a ta annaba tana yi Allah ya tabbatar da mu akan imani Allah sa mu cika da imani magana kenan eh kenan Allah ya ce kenan walakin kenan Allah yudkhulu man yasha fi rahmati kaji Allah ne yake sa wanda ya so cikin rahama shi imani ibn hahay hada kware wazalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir azalima naka hawli na zalimai su kuma duk wanda ya kafirce ma Allah kawuri ba shi da wani masoyi wanda soyayya shi za ta mai amfani ta mai kariya azabar Allah haka ba mai kame agaji taimako idan Allah ya kama shi Allah ci gaba أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير na'am Allah ce am takhazu min duni awliya mutane mana bal ma'ana ma mutane kurin sun riki wani Allah a matsayin wali mana majibincin lamari eh wannan abun mamaki da a wancan zamani su wanda annabi ya tashi a cikin su ya fara da su kware shawa sun doki gumaka abin bauta kayan su wasu sun doki uzair wasu isa kowa da nashi to Allah ke magana kurin mutane sun bar Allah sun doki wani Allah wali mai ko su doki Allah shine waliyinsu fallahu wal wali alhali Allah shine wali na hakika na gaskiya wani cancanta ka doka wali wa huwa yuhyi yuhyil mauta Allah shine mai ikon tada matattu kuma wannan an ga wani abu ne wanda yake Allah subhanahu wata'ala a duniya ya gwada mutane kahin lahira irin ta hannun annabi isa alaihi salam haka irin lokacin na- na cikin banu annabi banu isra'il wanda gari guda su uzair wanda dai ya tabbata a duniya Allah ya raya wasu mutane wanda kuma an san in ta tabbata a nan duniya da kan lahira Allah ya gwada mutane Allah mai ikon raya da ba mutuwa haka da bisa alaihi salam cikin ayoyi da Allah ba shi ya iske mutum kowa san mutum a gari wani dan wani ya yi addu'a ya taso a gaban kowa ba ya koma ba a ya ci gaba da rayuwa ta sauran da sauran mutane to wannan kenan Allah gwada mutane Allah yana da ikon rayawa bayan kashewa to Allah shine mai yana ikon rayawa bayan mutuwa yace wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ba wannan kadai ba Allah akan komi qadir mai cikakken iko ne akan komi ya Allah ci gaba
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب wa maqtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah Allah ce duk abin da kuka samu sabani a cikin shi marabar rigima ina za a samu mai gaskiya mara gaskiya dole a koma ga Allah wannan shine fahimtar ta fi shan fardu ilallah wa rasul duk ɗaya ne kenan an ce ilallahi ta an ce in mine ne fardu ilallah wa rasul kenan fahimtar za ta fi shan fahimtar za ta fi shan in ma rigima ce dai fardu ilallah wa rasul kuma yana zuwa ga Allah ga mazon Allah kenan wajen mai da rarrabe da gima shine a koma mai Allah ya ce mai manzan shi hudu duk wanda babu wani hujja akan wannan sai dai kowa rike da shi amma madogara qur'ani da sunna shine zuwa mai da abu zuwa duk wata rigima nan ne mararrabarta wanda shi ne makoma ta saman zanen zai yake cewa na bar muku wasu abu guda biyu matuka ko rike su ba ku ba bacewa hal abada kitabun lawa sunnati ƙur'ani littafin allah kenan da sunnata wannan ta ke ba sa rabuwa ci alal haud har zuwa ga haud wannan ba sa rabuwa ke duk mai neman tsira duk wata rigima kayi kaza ana ya ba a yi ina hujja ina dalili dalilin babban ku dalilin mu ƙur'ani da sunna saurayi da tafsir kurum ya ce zalikumullahu rabbi alaihi tawakkatu wal unib wannan ubangijin wanda ake kira a kadaita da ibada mai wannan ikon shine wa Allah ubangiji na wanda nake bautar shi kuma alaihi tawakkatu kuma ni ga Allah na dogara wa alaihi unib kuma zuwa gare shi nake komawa can ne makomata ne ta gaba
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
fatiru samawati wal ard Allah shine makagi aka ce fadir abin a halaka kuma mahalicci na an ce fadir kenan shi ya fara babu inda ya ga modal shi ne bantan kayan shi shi ke kirkan shi shi ya fara abun ba inda ya ga misali ya ga na a sama da akwai sana wuri kaza ko kaza a shi ya kagi abun babu shi shi wanda ya kagi halittar samai da kasai kuma ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al'an'am ciki da na saka kudura ta Allah Allah mai cikin iko ne akan komi Allah dai shine ya halice ku ya halitta muku matanku daga jinsi naku na mutane ba wata halitta da ba a ci biyan bukatar ka ta sha'awarka sai ka shiga halitta kaza ko a dabbobi kaza ko a kaza a irin jinsi naka Allah halicin mace jinsi a cikin jinsu wani a cikin ni'ima ta Allah da ya muku jinsi daga cikin ya muku mata a cikin jinsun ku wacce ma ni'ima ce ta Allah ya ce min am haka dabbobi dabbobi ma haka Allah ya yi su maza da mata da akuya da dan akuya da timikiya da rago raƙumi da raƙuma saniya da sa misali kenan dabbobi ma haka Allah tsara kenan wannan tsari hikima ce ta Allah ka san dai mahalicin guda ne kowa heme me ka ce mun kullu shi halkan zaujin ko ma me Allah he biyu ko ma me Allah ta kullu shi halkan zaujin ko ma me ne an gadi ba zaka san mahalicin guda ne in mi ka bincika sai ka ga biyu ne in a icce ne in a ɗayan kayan ko in mi ne ne sata da abin zaka shibka ta da icce ka ga hoto a ciki akwai bangaren mutum akwai bangaren namiji kayan ta sata ban da zaka bincika a cikin na'ura ce ko laborator na bincike in ka dauko hatsi ko dawa ko wake in ka dauka duk hatsi za a shibka wuta ko dawa ta wuta sai ka ga akwai fartikin namiji akwai fartikin mace a wurin guda akwai jinsi ya samu ga ruwa ruwa wanda ke sha zauje ne ne ya ke samun kuran positive da negative a cikin ruwa ke samun kuran abu ne a ruwa shi ma abi ne sai ka samu kuran a ciki shi ma positive negative ne cikin ruwa ko ma me kuran ka ta bintaka sai ka samu bi ne wanda ya karanta da kai wannan mahallicin da guda ne komi shi ne kuma haka bi da ka bintaka haka za ka samu amma ka bintike ka ilimin kimiyya ka bintike na adam ka ga abin da yake cikin abin mamaki da abin girma Allah haka a tsarin yake to shi ce kenan dai Allah su wannan shine ya halitta muku matanku daga jinsinku haka ya halitta muku dabbobi azwajan su ma dabbobin dai azwajan ma'aurata ne ya zaru'ukum fi haka Allah ya tsara yake halitta ku cikin irin wannan tsari na maza da mata da haka Allah laysa kamithli shay'un samiul basir Allah babu wani abu wanda yake kama da shi ko me ka kawo ba abin shaka ta idan ka kana tunani da abin kulluka ta kama ka kama Allah to ba Allah bane ba da ba ta kama ko wani halitta ce da ban ka gani ko ba wani abu da mutum zai tunanin Allah da abin da ka tunani idan ka tunani wani abu daban na halittar Allah ba abin da yake daidai da Allah akwai ruwa na wani mun tambaya kanta ta wai ruwaya na mutum iya ce inna Allah halaka adam ala sultar rahman wannan ruwaya ta shahara balle wajen ba masu abin addini ba wai Allah ya halitta Adam akan suratul Rahman me kenan sura kenan Adam sura Allah kan ce shi wannan ruwaya ba ta da inganci kwata kwata abin da ke tabbas ala suratihi 60 dara'an Allah ya halitta Adam akan sura ta Adam ne su zai 60 ba magana sura Allah wannan ruwaya ta suratul Rahman ba ta da inganci sai kenan Allah ta kenan laysa ka mithli shay'un ba wani abu da yake kama da Allah amma a lokaci guda ya tabbata ta kan siffa ta sami albasir Allah mai ji ne mai gani ne shata duk abin da aka dangana ma Allah ji gani ko ma menene na Allah daban ne iya da ji iya da gani komi amma na Allah yake sani ba ba wanda ya san na Allah kafiya ta Allah kusa ba babu amma Allah yana ji yana gani kuran tsaya nan kuran Allah ce gaba
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
له ناشني ناشني شي كدي مقاليد السماوات والأرض makubilan makubilai na sama da ƙasa sama da ƙasa komi na shi ya bada ko ya hana eh makubilin nashi ne da haka ya fito da liman shawai kadir da haka shi yake shinwu da arziki ga wanda ya so kana so ba ka so haka Allah yi kame sata ka je naka ya lalace na shi tashi eh ka sace iya nan ko ka sace kame hasada baka iya turewa kai ta bakin ciki iya morewa haka na mace kana bakin ciki shi ko iya more kai shi ta ce mahasara ya baka ci azaba kana wahala kana bata rai shi a cikin ni'ima shi ne hadarin hasada haka Allah kuma tsara sai ga mutum ya yi ilimin ya yi da kutura da ya ta ta ekonomi ya kai kwakwalwalwa sai ka iya ma wani alhaji in ka ce bakwai bakwai so goma alhaji ya zai ce ya haka bakwai bakwai so goma an ya haka da kai ce ka zabi saba'in ko kaza ya ga maka amma ya dauki doktor ne kuma ya mai aiki ya mai contability da biya shi a wata eh haka Allah tsara ka ga kato ya dauki ka zuba da gudu ya yi daka amma yanzu ka dan karimi ya mai aiki sai tara irin sai irin su dubu suna mai hidima ya zama ne akan kujera suna mai hidima suna mai aiki suna zuwa cikin rana ya kallon su ba yanda suka iya dole su yi da'a haka Allah tsara ba ilimi bane ba ba ƙarfi bane ba dole aya ce ta Allah ka duk ilimin ka karanta na gama kudi a gama biyu ta koma Allah goma amma baka shi wannan shi bai ko bai san komai ba ya gaban hannun shi haka ne wannan haka Allah tsara kuma wannan abu ne aya ce duniya ko daga sanan ko haka Allah ya koyi wannan kudi ne to kuma haka Allah ya talaka bayan da kai ya kuka hakuri suka samu lada eh eh da wannan zaka hakuri mun kenan haka Allah ya tsara ya bude ma wani ya matse ma wani kuma ce kowanne Allah ce kowanne aya ce kowanne kuma jarrabawa ce nabulukum sharwal khair fitna Allah ce kowanne kai da ya baka jarraba ka da zai me za ka yi ka bi abin da ya ce ba ka yi ba halaka haram wannan shi ma wani abu ne da ba mai zaman kai shi kai da aka rike maka ka yi haƙuri ko ta a ne gaskiya ba abin gaskiya dai ba na yi haƙuri ba gurin da zai ji haram wannan yake ce ma malam gaskiya daga wani gari tambaye ni malam wallahi abubuwan ya mun tauri ina so yanzu zan dan bar hanya daga ba yan kuma malam ta ni gaskiya mana ce abin ya tauri gida daga kaza kaza amma akwai hanyar da na bita zan samu daga bayan tuba da ta yi haƙuri ya haƙuri wallahi to kage da aka bai kudin ka hakura kuran kenan ka ji tsoron manzala ke cewa man taraka sha Allah awadu la khairu minhu man taraka sha Allah awadu la khairu minhu annabi ce dole wani bar wani abu dan Allah Allah zai baka mai alheri kan shi man taraka Allah ya alwa makharaja Allah ce dole ji tsoron Allah Allah zai baka muta ka dangana da halak ka yi haƙorin talaucin Allah warware ka koma ga Allah kuma Allah warware maka amma tashin hankalinka kaza kaza wallahi bai baka abin da ke so a banza ka halaka Allah Allah shi da mu yace innahu bi kulli shay'in alim Allah game da komi ya san da komi shine kenan lahu maqalidu samawati wal ard Allah shike da makubulan samai da kasai ya fituru suka liman ya sha iya shin da arziki ga wanda ya so wai kadir kuma yake matse ma wani innahu bi kulli shay'in alim Allah game da komai masani ne ci gaba Allah rahma شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب na'am شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah ce iya ga manzon sallallahu alaihi wasallam da al'ummashi cewa an shar'anta maka Allah ya shar'anta maka lamari na addini addini na tauhidi kada ta Allah da ibada ma wasa bihi nuhan ba kai farko ba abinda Allah ya ma annabi nu wasiya na umarnin rike tsaye da addinin Allah kada ta Allah da ibada a kusan nuhu alaihi salam musa ce yawan kayi shi ganin nuhu alaihi salam tun sarkar adam a saman kasa tun adam mazala ce ya kai karni wajen goma tsakanin adam da, da, da nuhu ba karnin da ya san gama allah da wani sai karnin he bayan karni goma ke da lokacin nuhu alaihi salam zai lokacin nuhu ne aka fara sanin menene shirka gama allah da wani shi sa shine farko annabi da har gwagwarmayya da shirka saman kasa to kenan irin wasiyar da umarnin da aka ba nuhu wallazi auhana da irin abin da muka ma wahayi na alqur'ani irin shi ne wa wasana bi ibrahim wa musa wa isa shi ne muka yi wasiya ga annabi ibrahim alayhi salam shi aka wa musa shi aka ma isa menene gaba ɗaya wannan abin da aka maka aka ma musa aka aka ma nuhu aka ma ibrahim aka musa aka wa isa shi ne an aqimud dina wala tatafarraqu fi ku tsaye da addini na Allah addini addini mana addinin da Allah ya ko a tsaya a tsaye da shi wala tatafarraqu fi kada ku rarraba cikin addinin kai kai nan shi yayi nan shi yayi nan a sak ku tsaya addini guda irin addini guda ne karanta da kai da hadarin bid'a cikin addini baiwa inda magaran nasu daban in maraɗi daban in kano daban in saudiya daban in amurka daban a addini guda ne kuma annabi ya wannan bayanin wannan kashe annabi ya bayani ya sahi tun antin yahudawa aka samu matsala addinin ko ta kici bai hude ne amma addinin sun yi shi daban-daban manzala ta sun rabi gida 71 yahudawa kuma ko take shi shi ya kai addinin yahudu addinin isa addinin musa ko wata ke shi iya bin addinin musa iya bin attaura amma addinin kowa da nashi wannan yana wannan yana haka isa ya ce shi ma masu da'awar isa su ma haka gida saba'in da biyu tantana ta rayuwar shi ya ce ni ma wannan al'umma tawa satabtariku hadil umma ala talatin wa sab'ina firqa ce kulluha fi nar illa wahida قالوا يا رسول الله من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابي mazala ce al'umma ta wannan ce za ta rabi ita ma gida 73 amma ba ruwan Allah da yawa tun ka ala magana mahi yawa a kasarhum la yaqiluna a kasarhum la yamununa a kasarhum la shukuru mushrikin mushrikin duk Allah mai yawa ya ganin zargi ne mai yawa ba su imani mai yawa kawure ne mai yawa mushrike ne mai yawa ba su hankali kimanin Allah da mai yawa shi aka cewa ko da ibn masud ke cewa al jama'a ma fuka al haqq law anta wahid jama'a ko da kai ɗaya ne a duniyar da gaskiya kaga ruru da mai yawa mutane suke a ba mai mutane suke ba a ina gaskiya suke zaka nema kaga ake da yawa dan haka kenan ya ce al'umma ta tarbi gida 73 amma ce kulluwa dukkan wannan 70 dukkan wannan 73 ce ɗan wuta ne banda kashe ɗaya kaga ɗaya Allah zaɓa an tafi ƙasar najiya kenan nan ba a ce suwan suwana ba ya kama tambaya sabbin ka tambaya ya rasulullah man ya rasulullah man ya rasulullah suwane ne wannan ɗaya ɗan aljanna sai ce man kana ala mithil ma ana alayyum ashabi kaji abin ɗaukar model guda ne kuram ba su wani ta sai wani na saudiya in nijar ina ne a ya ce wanda yake kan kuma ce misir kajiwa daidai da irin abin da nake ni da sahabbai na yau da Allah ana in ba in ba bata ba yudar shedan da Allah ana akwai damar ka yi addini naka daban malam wani shirwa ne rika kaza ta wani kaza da dokokinta da shiga da huta da sharuɗa iya kowa ka tashi tal'an ba yaudar shi ɗan ba akwai dama haka shi da ya gama ka ce kudin ke ba ruwa da matafta kowa ta waye kudin cewa wanda yake irin ka kai ka tsara gudun kaza kawa kaza lokaci kaza shiga da huta duk gashi nan kore na shi kuma kowa ta shi ne da sharaɗi akwai da kaca in kai hashin zuwa su uku ka huta ya baka shewa kaja baka wallahi wallahi muna ba na abu wanda suke kuma cewa idan kai ziyara misali kana misali kana misali tijaniya wani ya kadariya ya cikin sharaɗin tijaniya cikin sharaɗin ko yau ka tambaya ko karanta in ka je ziyara wajen wani wali wanda ba ta tijaniya ba ka huta wallahi ka rubuce wannan wannan ba haka yake wallahi haka wallahi ka kai da su da ka kai zai da wani dan dan dan kadariya ai zana ka da ko kai ka samu labari ka je wani dan kadariya ka kai ziyara wani shehu ka huta wanda an san musulunci musulunci ne musulmi ne wani musulmi ne ba za ta wani walihi ne aka ce walihi ba abin zai malami ne abin ziyara ne to amma ka ce ka huta in ka sha ta ba ka huta amma babu inda aka ce in ka yi zina ko shan giya ka huta babu babu inda ka hana na ka sha ta ba ka huta ke ka zo sake baka mukaddamin ka tana baka tana kawai na shi wani misali ne wai ta wanda kwakin kowa da tashi daban shi wani ya ce na ne shugaba wani ya ce na shi ne shugaba haka ke targe maka yi malaka suna gaskiya don haka kenan wannan addini ɗaya ne na allah kuma almawadar guda ne annabi ce wanda yake kan irin abin da nake kan shi ba wani malin wani tsara da su wani ne a kaza kake haka manzo allah haka sabai suka yi a wani wato ya kabar shi ya bauta ne haka manzo Allah ya ce yace ga hanya totar yace haza siratul mustaqima annabi da wannan ce hanya Allah zak al'amakin ya tak yace hazi subul ga hanyoyi na age kowace tana zuwa ta gaban ko take shine musulmin ne amma ya bi nan ya wannan ya gusu wannan arewa za ka yi mai ka gaba hanyar take take gusu ka ta yi abada zaka zuwa ka ta yi kwanni ka ta yi can doso za ka yi kusa naka za ka bayanan baka zuwa yi ma'ana aka annabi annabi aka misali ne ba da cewa ga hanya ɗaya take duk wanda bai bani nan ba kuma cewa duk wani hanyar annabi ya ce ko wata hanya akwai shedan da ya zo zo zo ka shigo zo shigo ta wata yi haka annabi ya ce ko ta hanya da nata iya kiranta to amma kakka bi ta ka musakkurin abin da Allah ya annabi ya ce ki da abin da wani zai baka da daɗin bakin shi na addini tambaye shi haka annabin yayi haka sahabbai suka yi da ga maka a ga to bashi ko ga maka a ka zan an gama ya da shi ko su ga harka kawo shi tsira ko ba wani ba wani wanda aka baka kawo da shi ko dan gari ko ko da ko to ce ko haka annabi ya fita baka ne ko to ne ce ko ka sha mai lafiya inda addinin Allah ne ga wanda Allah ya ku ga wanda Allah ya zaba ya ku cewa ka cewa a addini mutum ya ga za a iya wani abu daban da ya ilimi ko ta san Allah to me faɗi akwai da annaban Allah da manzan Allah manzan Allah shi ne aka ce shiga gonar manzan Allah ce shi Allah ga wanda ya aiko duniya ya karantar da ku ga abin da Allah ke so ga abin da Allah bai so he wani zai shi ma zai iya sai da mutane ba suna ma Allah kwarai rashin ladabi yanzu kowa ya yarda a nan garin kowa ka kan misali kowa ya yarda a nan garin akwai gwamna wanda aka turo daga can hada kwata ya zo gwamnan da magaran shi ke kambacin misali representan wannan shugaban kasa ko kowa sai da kashe da bakan mota da komai da gwamnati da kacan wurin sai wani ya zo shi da san sa'in da magaran sa'in da magare yake shi ma sai ya bila wani sa gwamnati ya dauko bakan mota sabuwa ya buga gwamnati gwamnati ya ɗauko kashe shi ma gwamna ne a ce san ku yake da magana ku dala ya kwashe lahiya ya ba ka takarda ta yi aiki a wurin gwamnati ka san dai kai shi ne kuma gidan kasu to wallahi wancan ma ya haka ma don da abinda annan bai ka ba haka ba tsayin kai shi ga wanda Allah ya shi aiko ya ce mai kaza kai kaza ka bar kaza yau da shi ma iya ya tsara maka kai to haka ba shi hadin bid'a kenan Allah shirye da mu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan an Allah ce shar'a lakum min ad-din ma wasa binu mun shar'ana an shar'anta muku lamarin addinin irin abin da aka ma nu wasiya akai wahayi zuwa gare ka akai wahayi zuwa ga Ibrahim da Musa da Isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fi ku tsaye da addinin Allah kan ku rabu a cikin shi Allah ta kabura ala mushrikin ma da ruwan Allah ce wannan abun ya yawa ya shirka girma a zo a bauta mu Allah shi kadai Allah kadai suna ga yawa girma bai yawa tana ga bai dace ba ce Allah kadai za bauta ma Allah ce wannan abun wannan kira naka ya musu girma dan haka annabi ya zo ya tara su gaba daya Qurayshawa da ƴan uwa irin su Abbas irin su alwar safiya da iyan shi duk ya tada wuri guda na ƙorashawa ya mutu hankali sai jama'a zan gaya muku wani abu in za ku muku amsa mini za ku sami jagorancin duniya gaba ɗaya dukanta ku samu jagoranci kalma ɗaya ce suka ce ba ɗaya ba goma maza mu hudu goma za mu hudu kalma ba ɗaya ma za mu samu abu zuwa jinsu suke yana bayan duniya ne sai su zamu da kalma goma suka ce sabu jihar sabu lamu ya ce kurum ku yi kalma ɗaya ta la'ila illallah ke duk wani abu ta abu ci kurum suka ce a wannan shi ne manuwa taka aji al'adu hata ilahan wahida na zarshe wuta a yanzu muhammad so ba kake yanzu a mayar da ilaha ɗaya ha wannan akwai abu mamaki nan zaka a riga ta abu lahab yau annabi a tire ya fi shi ƙasa ta tabbala ka sarar tabbala ka sarar yau alihada jama'a ta nan yau annabi allah wadai don wannan kudin ka sarar don wannan kudin ka tarar kunnan ga wani kalmar kalmar wata wili a bar duk wannan lakar da wuza a basa gaba daya asalin ake da abin da aka sabo ta tabbatar abila ta tabbatar da abila ai akan ta ne shine wannan a tire ya annabi ya kasa dan wani abu kenan ba su amince ba kwata kwata suna ga babban magana ce a ce ba abota ba kowa sai Allah duk ga goma ka a cikin makaba ma ga sunan masu yawa mana lata uzza manata ga sunan ga sunan cikin amma ce gaba daya koma daya ka ci haba wannan abun mamaki shi Allah ce kabura alal mushrikin ma tad'uhum ilay ya musu girma mushrikai irin abin da kai kira su gare shi to amma kai naka kira ne Allah yashtabi ilayhi man yasha wa yadi ilayhi man yunib Allah shi yake zabar wanda ya zo ga hanya ta kwarai zabe yana Allah kuma Allah yana shirye zuwa gare shi man yunib duk wanda ya ni Allah ya koma ga Allah Allah zai tabbata shi akan shirya tabbas Allah sama kan shirya مالك جبا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
Allah ce wa ma tafarraku illa min ba'd ma ja'ahumul ilm bagayan bainahum mutane ba su rarraba ba sai bayan ilimi ya zo musu kuna da talim kullu suka huru kuna ta wuce kamar ta shan la ya talim kullu suka huru kuna ta wuce mun faki da ko to ada da talim kullu suka huru mai ta wuce shirkin mun faki na duk ɗaya da wani magana nan me da da yahudawa da nasaru har mushrikan kowa ya yarda yahudawa suna jiran wannan annabi mai zauwa su bi shi su yi imani da shi sun yarda suna jira haka nasaru hatta ƙurashawa suna cewa da su aka aiko ma da manzo da kan ba Allah sun fi shirya Allah kowa wannan gaba da kowa ya yi manzo da bajin Allah illa su ala kitab suna abin a rubuta da ilimi me sun karanci siffar wannan manzo da siffar shi labarin shi inda zai bayyana tun daga ka har ƙasa duk abin da yake nashi halittar shi idan shi hancin shi bakin shi komai shi suna da a rubuta tas da alamun lokaci shi shabla bin sara take cewa shi da gama zan zarma ce da ya gama Allah ya ce ya yi sanar shi samar da shi da gama zan mutum shi ne karanta da gama shi san shi ne kura sun karanci ko na shi kuma suna ji da yazo haka yanzu an karanci cikin attawa cikin jiri duk sun juya abin zakarin kalmomin ai sun koyi suna isa ya ne wannan mutumin ina ya ce wannan mutumin bisa ta Muhammad ko a yanzu duk an taka shirya tawon za ka wannan kalmomi an wa isa tambaya ina wani mutum ya ce tambaya wani annabi ta ƙarshen zamani kuma ce isa ya wani kara ha yanzu na canza abin wani zai zo san sifiri zai zo wasan sifiri ya ce maka a isa ne kuma za ce a wani zai zo san sifiri wanda iya bai magana da magana shi iya magana magana Allah ta akwai har da akwai cikin shan akwai rubutu cikin jirgin amma kun rashin shirya kenan duk wannan al'adinan sun yi da wani annabi zai zo amma ta yi zo bayan da su suke so ba su yahudawa suna ga a cikinsu ne bai yi wace balarabe ya zo amma shi wani matsayi su kuma mushrikai yan maka saka manzo Allah da bi dace ba a garin maka a ce wannan yana maraya ga irin su masaudu da waye suka saka ga sun suka wasu mutane manyan mutane dan Allah ya aiko ni ya ku manyan cikin manyan mutane ka ga wannan ta maraya ba kowa ba amma kowa iya da kan iya jira na wani zai zo shi ne cewa suna jira mun abin da shi Allah ce wa ma ta faru bisa rabu na bisa rabu mami bisa rabu ba akan imani da wani annabi zai kuma za su bi shi in ya zo illa min ba'da ma ja'u ilmi sai abin suka karanta shi ne ilimin nan abin suka karanta na gaskiya don adam sai bayan ya zo hujja ta zo ta kwa anan ne kuma suka rabu bagayen bainahum don kurin zalunci don ƙin gaskiya kowa ne ya ɗauki makamai na yaƙi kuma na yaƙi na adam amma kowa da magana ya yarda akwai wani annabi zai zo duk da kuma mutum na shi da hada shi da kotu Allah ce walau da kalimatu sabaqat min rabbika illa ajal musamma da ku da bani Allah ce in ba dan ba kalmar ubangiji da ta rigaya Allah ya yi alƙawarin hisabi sai gobe kiyama ita kiyamar ya mata lokaci sai ya zo bai gaugawa don halu in ba da shi ba tuni da kuje bai nan da Allah ya gama shi kenan kurin tsari ne da Allah kiyama ya tazo amma ba da shi ba kenan laihin nasu ya kai a kama su da azaba kai ne kuma Allah ba haka shi da ba amma akwai taurin kai da kin gaskiya karrai Allah ce wa innal ladina urisu kitabu min ba'dihim da fi shakkin wanda aka ba gadon littafin bayan wancan annabawa suna cikin shakka game da wannan littafi za ka ga an kokon su san kaudar da shi mana ba su yarda da shi Allah ci gaba
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله فلذلك فلأ واستقل mun je da dole bai mun duk wanda ne yi mun da ga hujja karara babu na ba da shi koye sun san shi suke suna kira amma kullum da yake gaskiya suka bar gaskiya Allah ya dan haka zalika dan haka kuma za mu ga aya guda ce Allah ya yi abu ta wasu ababai ko ta jumla ko ta kalma kalmomi guda goma ko wata kalma a wani aya guda kalma goma ce ko wata kalma mu guda ta ba ita ta haka ta kwajar ka yi kira kura kanan ka ci gaba da kira an gama hannun mu ka ci gaba da kira kuma wasu taƙin kama kuma biyu ka tsaya din kamar yadda aka maka umarni farin ba ta wato manzo Allah maka zai zama bai ci damar da su kai wasu taƙin kama kuma kamar da ya zama to manzan da Allah ya aiko an ce ya tsaya kamar da ya kamar kuma sai dai kun kake da dama kai da naka kuma duk wannan hawa in wuri da wani yuha a nan kai bai yi aka san zuciya bai aka da rai ya mu da Allah bai da ma ya tsara ko da shi ma bi ne sai dai kun da zaki ka zama miya da kun girish ka fara ومن هذا كالآية كما قلت نقول ولا تتبع أهواءهم كم كم وشد
Allah aka yi da manzon aka yi da Allah ko al'awa duk wanda zai yi addini ba da Qur'ani ba sunna hawa ne sun tsare ra'ayin wani tabbas shi da al'awa ce duk abin da zaka yi ba Allah ne ce ba manzon Allah ce ba al'awa hawa san zuciya na wani haka ya ga ana yi a ra'ayin shi shi alhawa alhawa hawa abu kin Allah suka ce kakkabi sun zuciya a wannan albaba a shaba na da kai kan wasu ka ya hankali da mutum ra'ayi in kare kan da kare kowa da abin da Allah ne a ce maka Allah ne shi da shi da abin ba shi ba alhawa san zuciya na wani kabi yace wala kan tawam yace wa kun amun bi ma anzala Allah min kitab kai abu na hudu yace kuma ka ce kai kai imani ka yarda da abin da Allah ya saukar kai kinin littafin da Allah ya saukar da shi kai imani kudu ke nan ko wa umirtu li a'lamu bil kuma an mun umarni in zai hukunci ba na ba da ba na ba zai adalci tsakanin musulunci ko tsakanin kawun da su zai shara dole a yi adalci ko su kawun iya musulunci da iya da zalunci ce wadara in ka alaƙar ba da kawun ko mai hukunci ko mai kare wajibi da mai adalci kada su ci an ɗaura kun kan wuri ne kun waye a haram ne hannun kan sayar kurje kurje ce kusa su ce ce ta ka wuri ce a cikin kudu ka ci haram eh ayi turawa ne ka ci haram mu'amala ce annabi ya haka zance ya gaskiya ya ci abin umarni in yi adalci tsakanin ku kuma allahu rabbuna wa rabbukum da mu da ku gaba daya allah shi ne wani kowa da haka lana a amaluna wani kuma amaluku aikin kowa allah zai saka mu kowa irin aikin da na kwarai a ba shi sakamako na kwarai la na kuma banza da ta saka muku aiki haka ya kunce da bai nuna wani haka babu wani me wani kuma kenan gaskiya shi ko wanda ta babu da kima tsakanin mu Allah bai zama mu bai nuna Allah zai tsara mu ya da tarbuwa da kowa a gane da gaskiya da mai ƙarya kuma ne a so ba so ba da yin musulmi sun kowa da suka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام Thank you.